katare na littahi da muke gabatarwa na amirul mumini na fil hadis imam buhari littahin al'adabar mufrat wanda imam buhari ya rasu hijirata da shekara 256 imam buhari ya bar duniya hijira tana da shekara 256 yanzu muna ranar lahadi nawa ga rabiul ahir 28 ga rabiul ahir shekara ta 1445 kenan yanzu rabonmu da imam buhari shekara nawa imam buhari ya mutu hijira ta da shekara 256 mu kuma yanzu muna da 1445 dai san sankan mil kat san kara san muwa dai san sankan sis dubu da dari da tara kenan i mil kat san kara san muwa dai san sankan sis mai bada mil mil san katurbenin kenan yanzu rabonmu da mai littafin nan da rasuwar shi mai littafi buhari mai sahihul buhari muhammadu bin ismailu da mutuwar shi yau shekara dubu da dari da tamanin da tara da mutuwar shi ma amma dai kaga kullum muna haɗi ma kada lillahi bakin duk abinda aka yi shi don allah yana jibawa kaga haizu a duniyar musulmi imamu buhari shine ake mai taken yare ta kai shi amirin mumini na fil hadisi shugaban mumini shugaba na hadisi domin a sahul kutub na hadisai gaba ɗaya ba da kitabun lai sai yahul buhari da musulun kuma halu kaga wannan adabin furat yana ɗaya daga cikin littattafai wanda duniyar musulmi take yawan karanta shi akan abin da shayi tarbiyya da akhlaq da sauran abubuwa shekara dubu da ɗari da tamanin da tara rabuwanmu da imamul buhari yanzu a wancan satin muna babe na 277 babe na 277 desa swasan dizuit a babe na 277 mun da takwas ko e babe na 278 babe na 278 desa swasan dizuit zan mu tashi a cikin baban mun yi hadisi ruwaya ta 1 biyu uku. mun kare ruwaye umar da da ko wa kana ta ta umar da da binta abi da da kenan zan mu tashi yanzu ruwaya ta 626 hadisi na 626 dai san versus hadisi zan mu tashi mun kare ruwaye wacce satin ta umar da da inda muka ce sunan abu da da wani ya bincikewa suna abu da da sunan abidar da ainihin wacce ruwa wacce sata muka ce abidar da alkunye shi ba sunan shi ne ba sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunan shi ya uwaimir tasgir in kama amir uwaimir kenan abidar da sunan shi uwaimir ummu darda fa ummu darda muka ce su bi ne ko da kwai ummu darda isugura da kwai ummu darda il kubura ita ummu dadda'il kubura sahabiya ce ita kuma sugura tabi'a ce kenan shi abidar da'u wanda ake ce mai uwaimi matan shi guda biyu ne sai duka matan nashi guda biyu sai ake musu alkunyar ummu dadda ɗaya sahabiya ɗaya tabi'a da sahabiyar ta mutu kenan sai ya auri wata tabi'a ita ma tabi'a sai ake mata alkunyar da ummu daddai kuma su wannan matan nashi guda biyu duka duka suna rawaito hadisai ita wannan tabi'ai malama ce babba wanda tabi'ai suna karatu gurinta da dama kuma ta rawaito hadisi da dama daga mijinta sai ta ce kaga an ummu da daga ba mijinta an rasul sallallahu alaihi wasallam kala mun gane kuma mun ayi ruwa da baka wacce muka ce darda'u ko mun lura munan mukan sanya wa suna da namiji darda'u asalin darda'u sunan iya mace ce mace ake sawa darda'u a laraba aka ce darda'u ya kamace take zawa yana a sahabbai sunan darda'u sunan mace ne ba namiji ba ai a wannan ruwaya ma kaga aka ce wa kana ta tahu darda'u binta abi darda a ƙalƙashin shi shi mai ruwaye yana aure da darda'u biyar abi darda ko mun ƙari ruwaye na ita ce mai ƙari ta wancan satin yanzu mu dashi hadisi dai na 626 babu na me yake karanta da mu babu na yana karanta da mu abin da ya shahi addu'o'i addu'a al'akhi bi zaharil gaibi mutum ya wa ɗan uwansa addu'a akan bai sani ba tun daga babi na baya duk addu'o'i ne na sahabbai da addu'o'i na manzon Allah da ya koya duk akan wannan ne muke kenan wannan babuka da muke duk akan azkar na yawmul walaila wanda aka samu daga sahabbai wanda aka samu daga sahabbai suka samu daga gurin annabi mu muka doko muke yi kenan duk wannan babuka wannan ne muke sai ya ce hadisi na 626 sai ku diba
قال حدثنا موسى موسى بن إسماعيل والشهاب قال حدثنا حماد عن عطاء بن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجبتها الناس كثير
وانا ruwa da zama karanta ruwaya ce ta zo gurare da dama ruwaya ce buhari muslim ibn hibban ahmad a cikin masanar nashi da ya hudu ta kenan ruwaya ce ta hudu da gurare dama kenan ruwaya ce sahihiya ya ce hadisi na musa bin ismailu wa wawa muje tare wa shihab musa dan ismail da shihab suka zanta hadisin suka ka labarin hadisin da wannan sai ce ma kala suka ce sunawa dawa-dawa da musa dan ismail dawa da shihab sai aka ce ka inda mutum ɗaya ne ya za a ce kala kenan kala suka ce ita ce wani ake ce mata alifin tasniya un mutum biyu ne sai a ce in ka kafilin sai kara alif jalasa jalasa ya zamna in mutum biyu ne sai ka ce jalasa ke na alfinta saniya kharaja ya huta in mutum biyu ne suka huta kharaja sun huta su biyu ƙala ƙala ya ci in mutum biyu ne suka cewa ƙala ke na alfin tasiniya alif ake ƙara a fiye in mutum biyu ne don wanda sai ce ma daga musa ɗan ismailu da shihabin kala suka ce na hammadu su kuma hammadu ya ba su labari an adda ibn sa'ib daga adda dan sa'ib an abihi daga baban shi baban shi kenan sa'ib ke an abdullahi bin amru daga abdullahi dan amru shi abdullahi dan amru sahabi dan sahabi kenan abdullahi dan amru dan asi amru dan asi sahabi abdullahi dan shi sahabi kenan da yace ma abdullahi nan abdullahi ne dan amru dan asi abdullahi dan amru dan asi sahabin manzon Allah baban nasa ma kuma sahabi qala abdullahi dan amru dan asi yace qala rajulun wani namiji yace qala wani namiji yace ana zaune fa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani namiji yace Allahumma ya ubangiji a da ce zai Allahumma ya Ubangiji igifirli Allah ka mini gafara wani Muhammadin kuma kawa annabi Muhammadu gafara wahadina mu kadai fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace hajamtuha annasin kaseer ka kare ka sa shakammaki ka kare wannan attaka ka hana mutane da dama su shiga shine hajamtuha ka sanya mata hijab kenan ka kare ta mutane da dama ba za su shiga ba kenan sai muga me yasa yi wannan attaki ana zaune ce Allahumma igfir li Allah kamun gafara wali muhammadin Allah kawa annan muhammadu ma gafara wahadina mu kadai faƙalar nabi sai annabi ya ce mai a a kai ma alaƙar hajjabta ai ka sa shakammaki ka kare wannan adai mutane da dama ba za su same ta ba to me sai wannan adai ya ce Allah kamun gafara ne da annabi kadai mun ce wannan hadisi ne ya zo gurare da dama hadisi wannan ne dai wanda mutumin karkara wanda ya tsari shi ne mutumin ne na karkara mutumin ne na karkara da ya zo falfajiyar matsalacin manzan Allah ana fada ana zaune kawai sai kotu yake hutsari da ya kotu yana hutsari kaddarar zumu ne a gani mai kyara mai fada mai gaugawa mai kai mai kowa ya haushi sai annabi ce kai kai kai ku bar shi ku bar shi ya ce ci gaba sai da ya kare fitsarin sai annabi ce a kawo guga a kawo so kato amma ka a gurin fitsarin sai aka da ya kare fitsarin shi lahiya lau mutumin ka na daji sai aka katar so sai aka zuba a fitsarin to wannan abu ya bashi ya bashi haushi yadda tun da ya faru tsarin kowa hawan shi da fada ba wanda ya ce kaza kaza kamar da zama doko da sauran ruwawi da dama ya ka labarin nan bai ka labarin ba don kawai wani namiji ya yi adda amma da ya ce allah ka gafarta mana ni da annabi muhammad mu kadai haka yake ko to mu kuma ga wata ruwaya ruwaya buhari da muslim hadisi ya zo daga abu huraira abdulrahman bin sahara addausi yadda allah tabbata gare shi a can sai abu huraira yake cewa kama a arabiyar wani balaraban kawai ya tashi da ya tashi fa bala fil masjid sai ya yi hutsari a falfajiyar masallaci fa kama ilaihi nasu sai mutane gaba ɗaya da suka gaina hutsari sai suka tashi liyaka uhudansu suka abko shi kowa dai tsira shi faƙari sallallahu alaihi wasallama da annabi sallallahu alaihi wasallama ga mutane gaba ɗaya sun ji wannan bakauye mai wutsari sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce da uhu ku bar shi ku bar shi ku bar shi ya kare ku bar shi ya nutse ya kare sai da ya kare sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a riku ala baulihi sajalan ku samu katon guga na ruwa ku zuba akan hutsarin da ga wata ruwaya sai a buhari sai ya ci fazajar hunnasu sai mutane suka kyare shi ko da kai yanzu zaka kai wawa kai kaza sai mutane fazajar hunnasu sai mutane suka kyare shi kai tsaya kada da hankali kai mutumin ina ne irin wannan fazajar hunnasu annabi ce ku tsaya ku tsara ga wata ruwaya fasara ilaihi nasu sai mutane suka tayi gurin shi kowa dai tayi ko kai da zaka yi ai ko mu ne yanzu a kadara ya zame kun yanzu ne ba ya sha sannan ma kenan duk kowa kyamace shi komai wannan annabi ce ku bar shi da ya kare a kaso a zuba da ruwa ga daga ta ruwaya kuma bai wadda ba ta aba huraira ba ruwa ya adis bidi ma adis adis ma ya roto wannan wannan hadisin inda adis yake cewa faqala sahaba sai sahaba sahabai manzo Allah suke cewa mahma menene wannan kai wanda ba kware ina ne menene wanda kake me wanda kake fasaha bihin nas mutane suke kyare shi suke mai kururuwa me yasa kai wannan hutsarin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahaba ku yi shiru shi ne faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi inna ma bu'istum muyassirina ku fa an aiko ku ne masu sauƙaƙawa an aiko ku ne a cikin musulunci ku rika sauƙaƙawa walam tuqasu mu'assirina ba aiko ku dan ku rika tsanantawa mutane tunda aiko ku san abin da ya mutum karkara ne bai san ba ba a yi dan wanda yi to ku da aka aiko ku masu sauƙi kuma kuma haushi da faɗa gaba ɗaya sai annabi ya ce ku kyale shi kenan kaga wannan abun ne ya ga ba wanda ya goyi bayan shi sai wa sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi wannan adali ga ruwaya anis wanda ta zo a nisa'i sai anis dan maliki yake cewa bayna ma na halufi masjidin wata ran muna zamna a masallaci muna zamna a ina a masallaci ma a rasul sallallahu alaihi wasallama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama muna zamna a masallaci muna zamna a masallacin na izja a arabiyun sai wani balaraban kawai ya zo da balaraban ƙauyen nan ya zo faƙama ya bulu bil masjidi sai ya yi tse yake hutsari a farfajiyar matsalacin a farfajiyar matsalacin kawai ya tse ya fara hutsari faƙala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama sai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce mai ma ma me wannan kai ba kwarin ina ne kai wani ne mai kyara mai hada kowa ya haushi ne kowa kenan ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama sai suka haushi gaba daya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai kenan kowa ya haushi ko faƙalin nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la tazlimu ka ku zalunce shi faturku ku bar shi kare ku bar shi kare ya nutsi ya kare hutsarin shi yana kallon kowa aka bar shi hatta bala ya kare hutsarin shi tas summa inna rasul sallallahu alaihi wasallama da ahu da ya kare sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yaka yaka yaka sai ya kira shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi sai ya zamna da shi ya nutsi ya kare wutsari ya kama ruwa ya zamu ya nutsi ce zamna ya zamna da shi sai ga shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mai inna hazihil masajidi la tuslihu lil bawli su wannan masallatai namu na maraya ba a hutsari a nan ba irin can ne ba an yi su ne wanda ba da gurin hutsari ne ba su ba guri ne ba na hutsari wala kazaratun ko kuma guri na wani kazamta ba a yi bawan Allah wa inna ma hiya li salatin wa zikrin wa qira'atul qur'ani su wannan masallatan namu an yi shi ne kawai dan ayi sallah ayi zikiri a karanta alqur'ani kenan sai annabi ya ga mai wani abin da bi da cikin hikima to wannan abin da ya ga ai ya burge shi ya ga dukkan jama'a sabai sun yi mi fajazarhu nas kowa ya yi ya haushi fasara ilaihi nas mutane su kowa ya mai to shine abin sai an kare kenan annabi ya mai wannan abin na farko annabi ya ce a bar shi ko ya nutsa ya kare hutsarin shi na biyu kuma da aka kare hutsarin annabi ya kira shi a nutse ya mai ya mai nasiya to da aka kare sai aka tashi za a je sallah to an tashi an shiga sallah an yi kamar ana cikin sallah ne shi dai yana jin haushi to a cikin sallah ne sai ya ce Allahumma ighfir li wali Muhammadin wahadina Allah kan mu gafara ne da Annabi Muhammad kadai banda sauran sahabbai kenan kaga me yasa me muke karanta a wannan hadisin Buhari ya ka wannan hadisin yana baban addu'a azhar gaibe nuna in zakai addu'a ka sa jama'a kuma muna gane a wannan hadisin kenan ba a tsanantawa sauƙaƙawa ake addinin Allah addini na sauƙaƙawa lokacin da sahabai suka hau wannan bakawar ai annabi ta an aiko ku masu sauƙi ba masu tsanantawa ba kuma yana cikin hutsarin da aka ce bari bari ai zai bata cikin shi annabi ya ce ku bari ku bari yayi sai da ya kare a kawo guga ta ruwa aka sa ko muna gane a wannan hadisin ko da an yi hutsari a ruwa sai a kame ruwa a sa ko muna gane a wannan hadisin baka kama mutum sai ka haushi da hujja ai kaga sai da annabi ya kira shi ya ce wannan masallatai namu gurin menene gurin zikiri ne da karatun alkur'ani da sallah sai aka gaya mai an gina su ne don wannan ba don hutsari ba da wata kasar da aka yi kenan sai gani to sai ce
قال حدثنا جن جندل بن والد قال حدثنا يحيى بن يعلى عن يونس عن يونس بن خباب بن خباب عن مجاهد عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى يستغفر الله تعالى في مجلس مئة مرة رب اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم wannan ruwaya mai ta tambaye ko ruwaya ce sahiha mun karanta ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallama kullum yana istighfari har sau 100 wata ruwaya tace 70 wata ruwaya tace 70 wata ce sama da 70 wata ruwaya tace 100 kenan dai zan mu gane annabi sallallahu alaihi wasallama shine inna fatahana laka mi fatahan mubina ko liyaghfir lahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara ko kaga annabi sallallahu alaihi wasallama da annabawa Allah ya gafarta musu zunubansu wanda za su yi ma balle ma ba za su yi ba bayan Allah annabawa mu asumai ne ko to amma dai duk da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ga ruwaya Aisha yakan tashi ta sallah da dare har in ya gaji ya rika dage kafar shi guda dan gaji ya sallar dare yana ta sallah yana ta sallah har sai ya gaji sai ya rika dage kafa kamar langa haka dan ya gaji aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama kai an gafarta ma zunubanka ma ta kaddama ma ta akara kuma kana ba kanka wahala ka kwana sallah kwana kaza kwana kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aisha afala akun abdan shakura ba zan kasance ba bawa mai godiya to duk da wannan annabi a wuni a majalisi in ya huto daya sai istighfari so 100 wani guri yace so 70 wani guri yace sama da 70 kuma yake istighfarin dan sahabbai su ji su ilga su san nawayi to dan wannan kaga wai shi wanda an gafarta ma yake wannan ina ni ina kai ina shi ina ita ina wani dan wannan abu hurera mai ruwa da yake rawaito wannan hadisi yace shi a wuni wajen so 1012 yake istighfar tunda yaga ogan ogan ma yana yi kenan wannan hadisi shine muka yi shi tambaya sai dai ne yazo daga mujahid daga ibn umar abdullahi dan abdullahi dan umar ko ya ce samitu nabiya na ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya stagafiru yana istighfari yana neman gafara fi majalisin a majalisi guda mi amara so ɗari wani ruwa ta zo daban-daban wani guri a ce ya ce fi majalisin wahidin yana neman istighfari ge neman gafara a majalisi in ya zauna mi amara har so ɗari yana wannan adda ya ce rabbi gifirli Allah ka mu nema Allah ina neman gafarar ka Allah ka yafe mini zunubi na wa tub alai ina neman tuba gare ka warhamni Allah ka ji kaina innaka Allah kai ne at-tawwab mai yawan amsar tuba ar-rahim mai yawan jin kai kenan ruwaya daban-daban take zawa ko kuma da wata ruwaya ce astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ko kuma ta ruwaya wajen tawwabur rahim sai ce eh ina yake sauya mun yi baya mun nan yace ma tawwabur rahim to a can bayarwa duka tawwabur rahim zo duka yana zuwa a tawabin yi wani meke zuwa ya yi gafurun rahim ko kuma ai hadisin dai wannan duk a siga istighfarin ruwa ce da dama a nan ma yanzu guda biyu na wadi ko rabbi gifilli a wannan ruwa ta ibnu mata ce rabbi gifilli wa tub alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim wani kuma astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum kenan wannan istighfarin annabi yake yin shi a wuni so nawa so 100 ga wata ruwaya so nawa 70 ga wata ruwaya sama da 70 kenan muke ganewa shi ka a sha'anar sallallahu alaihi wasallama wanda gafara Allah lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhara wanda shine a sa'a ne ba a saka rabuka makaman mahamuda wanda shi ne farko wanda za a bude kasa ya hoto wanda shi zai ceci mutane su shiga aljanna shi kanshi neman gafara yake to ina ne kai shi ita ku ina mu yanzu kenan balle kuma su ma sahabbai wance haka suka yi to ina mu zamanin mu na yanzu to sai ya ce
قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال إني لأدعو في كل شيء من أمري حتى أن يفسح الله في مشي دابتي حتى أرى من ذلك ما يسرني da ya zo nan sai ce ma babe na 279 sai ce ma babun amma dai ba sunan baban ko ko ya muku sunan baban bai sunan baban ba kenan ci gaba ne dai akan addu'a tunda babobin da muke duka babu ne na kan addu'a kenan nan Buhari bai ce ma ba babu kaza amma dai zaka gane sauran hadisai ne ruwayoyi wanda suke bayani akan mutum yayi addu'a kullum shi ne sai ci haddasa ubaidillahi bin wa ya ish ƙala haddasa na yunus muje tare ƙala haddasa na wa? to an ibn ishaq ibn ishaq ana ce mai muhammadu ibn ishaq malamin sirakin nan malamin tarihi muhammadu ishaq ake ce mai an nafi'in waye nafi'in maula ibn umar an ibn umar daga abdullahi dan umar ƙala abdullahi dan umar ya ce abdullahi dan umar sahabi dan sahabi dan umar dan haddab al-faruq yace inni ni abdullahi dan umar la ad'u ina roƙon Allah fi kulli shay'in a cikin dukkan komai na al'amura na ni ina roƙon Allah a cikin dukkan komai na al'amura na rayuwa in ji dan umar duk al'amuran shi na rayuwa komai yace sai ya roki Allah in zai yi shi bai sakake shine inni ni la ad'u ina roƙo ina roƙon Allah kenan fi kulli shay'in a cikin dukkan al'amurana fi kulli shay'in a cikin dukkan abu min amri na daga al'amurana kai yace hatta haddai ina roƙon Allah an yafsaha Allah fi mashaida bati Allah ya faɗaɗawa ta hiyar da abin hawa na yake kenan hatta raƙumin shi ko doki in zai hau sai yayi addu'a Allah ya sanya ta hiyar ta yi sauki kenan yanzu misali hatta injin ka dan wun daga ko belen ka in zaka hau sai kai adda kame yace hatta wannan injin na wuzan hau sai nayi adda nake hawa karshen ta dai kenan shine yace da yace dan Umar yace ni ina adda a cikin komai daga al'amura na sai yace hatta an yafsa hadda Allah ya fada dawa fi mashaida bace tahiyai abin hawa na kenan abin hawa na ina fa Allah sanya albarka a tahiyar in yi gaugawa ko abin Allah ba shi lahiya in je lahiya in zo lahiya komi kenan hatta wanda sai na adda sai kuma gaba ya ce hatta ara hadda ya kasance kuma ina gani min zalika zalika ta udu ila adai hatta ara ya kasance ina gani min zalika daga wannan addu'ar da nake ma ya suru ni abin da yake faranta mini rai kenan ina ga Allah yana karba he nake komai yake zo min cikin al'amura na da sauki kenan shine yace hatta ara haddai nake ga min zalika daga wannan sababin addu'ar da nake yi ma ya suru ni abin da yake faranta mini rai a cikin al'amun rana na duniya ke nabi zai gani na sahabai cikin komi a ta askewa kansu cikin komi shi ne saɓani yanzu ba zuwa ne da mutane mu da muka an ɗan waye suna ƙasa a mai mu da aikawa a zaune ake komi sai ta yi zahi tukwana zaka je ko sai ta yi zahi zaka je amma kaza amma kaza to kaga su sahabai ce hatta wai abin hawa sai sai adda Allah ya faɗaɗa tahiyar da zasu yi kuma wannan ruwawi za su zo da dama irinsu da kwai baitin hadisin nan ai anis ne ko wannan ibn umar ne ko da kwai hadisin dan abba wannan anis dan malik shi hadisin anis dan malik ya zo marfuwan ila nabi sallallahu alaihi wasallama yace inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yas'al ahadukum rabbahu hajatuhu kulluha mutumin ɗaya daga cikin ku ya tambayi ubangijin shi bukatun shi duka ɗaya daga cikin ku ya tambayi ubangijin shi bukatun shi duka hatta yas'alu shis'a na alihi har dai koda takalmin shi ne ya cire ya roki Allah hatta yas'al shis'a na alihi izan kadaa ko da katana takalmin ka ta cire sai ka roki Allah Allah ka sauki wani abin gyara shi karshe dai takalmi wanda ya cire sai ka roki Allah Allah ka sauki Allah ya gyara shi kai hece wa hatta yasaluhu almilhi a kayan miya miya mai arha gishiri to hatta gishiri kayan miya Allah ka na gishiri eh hatta almilhi don wani aka samu wannan ruwa ga urwa dan zubairu urwa dan zubairu dan zubairu awam ko urwa dan zubairu ne kenan urwa kaga dan uwa daga dakewa wa Aisha tunda dan Asma'u ne ya Aisha sai aka samu ruwa daga urwa urwa yake ce inni as'alillah ni ina roƙon Allah fi salati a cikin sallata duk in ina sallah ina roƙon Allah hatta as'aluhul milha ha ina roƙon shi Allah hatta gishirin miya in samu shine dai karshe a kamiya gishiri wannan tunda wata dalila zaka fito kare cikin to har gishiri urwa ce sai na tambaya ga wata ruwaya ita ma daga Aisha ya zo marfuwan ila nabi sallallahu alaihi wasallama aisha take cewa sallallahu kullu shay'in ku tambayi Allah dukkan komai na bukatun ku duk abin da zaku kakkure na koda takalmin ku ne cire ku roki Allah Allah ka sauke abu shine sallallahu ku tambayi Allah kullu shay'in dukkan komai hatta shi sa'a hatta takalmin ku in ya cire ku roki Allah Allah ka saukin gyara shi fa inna allaha illam yasurhu domin Allah in takalmin naku ya cire Allah bai ka abin da sauki ba lam yatayassar abin bai sauki ba tunda ai karamin abu yake zama babba kenan komai in kai addu'a sai ya zama to da sauki kenan nan yana nuna ma yace ma hatta gishiri hatta mi takalmin ka in ya cire kenan me yake nuna ma duk abin da zaka yi al'amuranka duka ka nemi addu'a wannan shi hadisi da makaranta na farko isnadin shi hadisi ne da if amma dai zaga aya sai ta tabbatar da wannan hadisan gaba daya tunda aya alqur'ani ce ai take cewa wasallahu min fadalihi ko roki Allah daga fadalashi kenan hatta komi hatta gishirin miya da zaka samu menene fadala Allah ce kenan sahabbai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun ko doko darasi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa wasa da addu'a hatta kayan miyan gida gishirin gida ta kalmi ya ce da sai sai addu'a Allah ka sauki shi ne muke gane a wannan ruwaya kenan ba a wasa gishiri a ƙarshe ne kayan miya ne ga magidanci ko a ramaji eh ko a makwata sai a baka gishiri shine wahala to urwa dan zube da ce ina roƙon Allah a cikin sallata ina roƙon haggi shirin miya Allah ya sauƙaƙa min samu haggi shirin miya Allah ya sauƙaƙa min samu kenan me gusu wasa kakkare na abu komi in zaka yi shi fi umuru kullihi cikin al'amarinka dukka liyas al'ahadukum rabbahu hajatuhu kulluha dayan ku ya tambayi ubangijin shi bukatotin shi duka hatta yas'al shis an alihi ko da takalmin shi ne cire roki Allah Allah sanya wannan takalmin da sauki in gyara shi wa hatta yas'aluhu milhi ko kuma ko da gishirin miya ne ka tambaya kenan me yake kanta da wannan hadisin sahabbai suna addu'a musu wasa da addu'a kuma suna wa kansu addu'a ba a hana ba kai tawassuli ga wani kaga mutumin kirki ne kace akar maka Allah a samu addu'a amma dai ka fara da kanka ka kai sake kawai kai addu'a sai irin al'ada mutanen mu sai masiwa ta zo amma kaza amma kaza kenan komi sahabban manzo Allah fi umurihim kulluhum komi tambaya suke Allah ina tambaye ka sayyara ta kirki muriha ina tambaye ka shinkawa ina tambaye ka kaza ina tambaye ka zabbi ina tambaye ka nama dukkan haka sabai suke tunda hayyaci haƙi shiri ya tambaya kenan ina tambaye ka kana hawan bi lokaci Allah ina tambaye ka sa in sayi wundi da kirki ko in sayi inji da kirki ko taka sayi dan da nake Allah ka kamo wani abubuwa da zan saya kenan dukka mutum roƙon Allah yake Allah ya sayi kenan Allah ana roƙon shi a cikin al'amura dukka ka roƙi Allah ka kai saki شين وانا حديثي كرتد سيتي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عبد الله أبو معاوية قال حدثنا محاجر أبو الحسن عن عمرو بن ميمون العودي عن عمر أنه كان فيما يدعو اللهم توفني اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني في الأشرار والحكم بالأخيار
ruwa ta 629 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عبد الله أبو معاوية قال حدثنا مهاجر شين أكي تيمي أبو حسن عن عمرو بن ميمون الأودي كو yace an Umar wani Umar eh ai daga yace ma Umar yayi shiru kenan ka san da ugan ake ko daga Umar bin Haddab da in yi shiru kamar yace ma Abdullahi ne yi shiru a sahabai da wake da dan mas'ud ake ko to da wani duk arwaya hadisi zo ce ma Umar kawai bai idawa ba kawai kasa Umar bin Haddab ne yace Abdullahi kasa dan Mas'ud ne sai wannan ruwa ce an Umar daga Umar dan Haddabi khalifa na nawa na biyu yayi shekara nawa yana khalifa yayi shekara goma yana khalifa bayan Abubakar Siddiq yayi shekara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta nawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu shekara ta goma zuwa sha ɗaya daga hijira ya kasance farkon halifa na musulunci wane abubakar siddiq abubakar siddiq da yawon khilafa ya yi shekara nawa shekara biyu ya bar duniya abubakar siddiq ya yi shekara biyu ya bar duniya lokacin da zai mutu abubakar siddiq sai wasiya ya ce ya bar muku ya bar wa musulmi ku zaɓuwa umar bin haftar kamar shi umar ya hau da wasiya ta abubakar siddiq shi kuma umar da zai mutu shi kuma bai yi ba wasiya irin ta ta abubakar sai zana mutum shi da ya ce inni tarakta lakum khilafa fi sittatu min al-kibar sahaba sai zana mutum shi da ya ce in na mutu kuje ku zabe daga cikin wannan domin umar ya doki khilafa shekara ta 12 da hijira da ya doki khilafa shi kama du stress haka da hijira sai ya mutu ya kashe shekara ta nawa 23 kenan umar dan hadab ya yi shekara goma yana khilafa ya yi shekara nawa goma kuma shi kashe shi aka yi bai na maka na yi salli yana salla salla asuba izda anahu sai aka soke shi kama a cikin rukuyi haka sai aka soke shi wahumi da iladari sai aka doke shi aka kai shi gida a lokacin da bai mutu ba sai da aka kai shi gida wato wafiya ba da zalika bisa lasata ayyamin bayan wannan da kwana uku sai ya bar duniya sai yake shi aka yi Umar ya rasu ya kare da tarihin shi kuma shine sirki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai suna Hafsa kuma Umar zamanin shi duk abubuwa da Abubakar Siddiq ya fara na gwamnatin shi da ya zo shi ya ƙida kamar yanzu kaga in ka zo a futuhat in ka zo futuhat na abubakar da ina da ina abubakar sai ya bude amma futuhat ma hiya ahammul a'mal li abubakar siddiq a amal a amal fi farq bainal a'mal wa futuhat futuhat abubakar siddiq ina da ina ne wa ina ne futuhat inda abubakar siddiq ya bude fatahu sham wa fatawar iraq kenan abubakar siddiq zamanin shi aka bude biladi sham kenan da aka shige bude suka zama na musulunci kuma a zamanin shi aka bude biladi iraq sa khalid bin walid ikrima da suka yi wannan to amma dai bai ida ba ya rasu kamar a ce ka fara aiki gwamnati wannan ta fara aikin nan bata ida ba ta sabka kenan shi abubakar siddiq da ya fara bude biladi sham da iraq bai ida bai rasu da ya umar dan haddab da ya zo sai ida da wannan ka zo an ce futuhat ina ne umar ya zo ya bude ya sa musulunci sai a ce ma futuhat eh umar bin hadab futuhat umar bin hadab ina ne mutaba'at al-fatah al-iraq mutaba'at al-fatah bilad sham fatah al-masar kenan shi sai mutaba continuity sai ida bude sham ya ida bude iraq kuma sai ya bude masar egypt kenan bude masar zamanin umar bin hatab ne a masar a zo a bude ai fito in masar musulunci zamanin umar bin hatab ne kenan umar zamanin shi mutaba'a na aiki da abubakar ya fara ya ida kuma sai ya ƙara ina a a sai ƙara musura waje bude waje bude musura a sabai amr bin asi baban shi wanda muka wacce sabai da aimi hadis a zace daga amuru abdullahi dan amur dan asi yana amur bin asi shi yazo ya fara bude misra yana daga wannan musulunci har ya wado ina ya hudo afirka gaba daya da sauran ina ne da sauran idan ta zafi da tun zamanin karni na farko musulunci ya zo afirka tun zamanin sahabai samun bin asi suka zo kuma suka zo hamma urfa'u rashidin suka kare bayan urfa'u rashidin sun kare daular umawiya ta doka daular umawiya daga nan suka zo duk suka kama afirka nan daga afirka har suka je suka bude spain andalus daga afirka suka je har suka bude andalus daular umawiya kenan kaɗan daga tarihin wa sama-sama to sai suka yi annahu kana fi ma da ya kasance cikin abin da yake addu'a cikin addu'a al'umar wai na yawan wannan addu'a me yace Allahumma tawaffani ma al-abrar wala tahlifni fil ashrar wa alhiqni bil ahya kenan wannan addu'a Umar yana yawan yin ta karanta ta Allahumma Allahumma tawaffani اللهم توفني مع الأبرار mm.
ولا تخلفني في الأشرار mm.
وألحقني بالأخيار Allah ka kashe ni tare da mutanen kirki Allah kuma ya ubangiji tawaffani ka kashe ni ma al'abara tare da mutanen kirki ai yau mana da ukulu una sun bi imamin ko kenan in ka tashi kana tare da mutanen kirki a tare ka da mutanen kirki kenan shi kullu umar sai ce Allahumma tawaffani Allah ka kashe ni ma al'abara tare da mutanen kirki wala ta halafani fil ashra kakka sanya a bayana mutanen banza kenan ta halifa ne kakka sa ni tare da mutanen banza kenan kakka sa ni a bayana cikin mutanen banza wa alhiki ne kuma a can ka gama ni bil ahyari da zababbun mutane suwa sa annabi sallallahu alaihi wasallama da su abubakar da suka riga shi kenan kullum adda umar Allah ka kashe ni tare da mutanen kirki Allah kakka sa a bayana cikin mutanen banza Allah in na tahi can kuma ka gama ni da zababbun mutane bayanka kenan wannan addu'a ce ta mutum Allah ba shi makoma ta gari ta kirki ya ti- ya mutu cikin mutanen kirki ya tashi cikin mutanen kirki mutanen kirki su je su binne shi kenan dan wannan Umar ke wannan addu'a kenan sai malamai suka ce Umar yana wannan addu'a ya ji malaman hadisi ya ji ta ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta da wannan shi ma yake yin ta amma dai a ruwaya da ta zo sai aka ce kana fi ma ya da'u cikin abin da Umar yake addu'a kenan amma dai umar ya ji ta ne daga manzan Allah yana yin ta dan wanda yake yin ta sai ya ce
قال حدثنا حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال كان قال كان عبد الله يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات ربنا أصلح ذات بيننا واهدنا سبيل سبيل سبيل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا
ita kuma wannan addu'a ita ma addu'a Abdullahi dan Mas'udi ne yace hadathana Amr bin Hafs ne kala hadathana Abi kala hadathana al-A'mash mala A'mash sunan shi Sulaiman kala hadathana Shaqiq kala shi Shaqiq mala Shaqiq yace me yace Shaqiq hmm? shaqiq wannan tabi'i ne amma da adraka rasul sallallahu alaihi wa sallama wa lam yarahu ana ce mai shaqiq bin salma shaqiq bin salmata shi shaqiq dan salma ya ga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama amma bai ga annabi ba ai da ku sahabbai wannan wanda sai a sa silahi tabi'ai sun yi za- kamar zamanin annabi yana raye suna raye kuma sun shiga suna nesa da annabi amma da ba su ga annabi ba ido da ido ko kuma wani kaga a satin da annabi ya mutu ya zo shiga ya zo madina ya musulunta kan annabi kuma a satin da annabi ya bar duniya ya zo kenan kaga su sun riski zamanin annabi amma dai su ga annabi ba to dai irin su ne wanda shi shaqiqu bin salmata ya adraka rasul wa lam yarahu kenan ya ga tariki da sahabbai ya shiga musulunci zamanin annabi amma dai bai ga annabi ba sai daga ba kuma yake kalkashin sahabi abdullahi dan mas'ud kenan ruwayan nan daga shaƙiƙa bin salma ƙala ya ce kana abdullahi abdullahi ya kasance a kullum a ruwayan muka ce ma abdullahi da wa ake A. kawai a ruwayan ya ce ma abdullahi shu da wa ake ɗan masu in ya ce ma umar ya sura da wa ake bin hadab kenan kawai a ruwaya hadisi in kaga an ce sahabi abdullahi ya kasance ko abdullahi ya ce kawai dan mas'udi ne tunda abadala ai dewa to ke shaqiq ibn salama ya ce kana abdullahi yaksuru abdullahi dan mas'udi yana yawaitawa an yadda ubi haula idda'awat yana addu'a da wannan addu'o'in da zama karanta kana abdullahi abdullahi dan mas'ud ya kasance ya kusuru yana yawaita an yadda u yayi addu'a bi haula idda'awat da wannan addu'a da zama karanta kuma sun kana mun karanta ta ma bayan cikin sallah bayan tahiyya yana karanta wannan addu'a malumin sun kawo dama bayan sallah cikin tahiyya yana karanta ta kan yayi sallama ita ce addu'a Allahumma Rabbana aslih bainana Allah ka shirya tsakankaninmu aslih bainana Allah ka shirya tsakankaninmu wahdina sabilil islam Allah ka shiryar da mu hanyar musulunci ta kirki wanajina minas zulumati wanajina Allah ka tseratar da mu minas zulumati daga duhun duhun ila nuri zuwa haske jami'in duhu da hausa ya zace duhai duhai
mine duhai a duhu duhai
duhunai duhai kenan wannan jina ka tseratar da mu daga zulmati daga duhai duhun duhunai ila nuri zuwa hasken musulunci kenan ka Allah ka tsetar daga duhu duhu duk duhun zalunci shirka kaza kaza ka kai mu haske musulunci shi da yake kaga duhu na zalunci ai duhun ne ai dewa ce haske na musulunci kuma hanya ɗaya ce da wanda yace wannan jina minaz zulmati ila bai ka ba nurin da sai ka duhun amma dai da jami'i wasirifna wasirif anna Allah ka kadai mu fawashi daga albasha dubu asha Allah kashe ka kaɗe mu da ita sai ma zahara min hawa ma badana da wadda ta bayyana da wadda take boye Allah ka kare mu wa barik lana Allah ka mu albarka fi asma'ina abajiyan mu wa absarina da maganan mu wa qulubana da zakatan mu wa azwajina da matan mu wa zuriyatina da zuriyan mu wa tub alaina Allah ka amshi tuban mu innaka kai ubangiji an ta kai ne attawwabu mai yawan amsar tuba an rahimi mai jin kai waje alna Allah ka sanya mu shakiri na masu godiya le ni'imatika ga ni'imar da kamun mu musi musnina masu yabawa minas sana'i masu yabawa da ita kenan ne ce ai ka sanya mu muna godiya da ni'ima ko ko musnina biha muna yabawa da ni'imar da kamun ƙa'ili na biha kuma muna tabbatarwa da ita muna faɗi ba amma bi ne mata rabbika ba hadisi idan ƙa'ili na biya muna ikirarin ni'imar muna da ita kanmu wa atamim ha alaina kuma Allah ka cika ni'imar da kai a kanmu kenan kaga wannan addu'a ita gama ta gama to wannan addu'a ce aka ce Abdullahi dan Mas'ud yana yawan yin ta to ita ma nan da aka zo sai malamai wanda suka yi ruwa suka ce Abdullahi dan Mas'ud yanda yake dangane da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ka gabe na yawan wannan addu'ai kuma ta zo ta inganta illa ya ji ta ne daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kenan sai suka ce abu ɗan mas'ud ya ji ta ne daga manzan Allah don wani ɗabara ne da ya hudo ta sai ka ta marfu an lillabi sallallahu Alaihi wasallama na abu ɗan mas'udin ya ji da gurin annabi ne yake yawan wannan addu'ai karanta ta rabbi
ربنا أصلح ذات بيننا واهدنا سبيل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم kenan kaga ta gama mi a ta ciwar ta gama komai وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها واتممها علينا yawa kenan wannan ta maka cewa kewayin ta abdullahi dan mas'ud kuma suka ce malamai suka bayani suka ce attahiyya ke yin ta ma a raka'a asal attahiyya karshe bayan in yi tahiyya ai ba da an tahiyya ba ai da ku adda da ake tahiyya bai tun ka ne ba alama ne a'udhu bika minal kaza minal kaza kenan anan ma yana sa ta shi dan mas'ud attahiyya wannan adda sai ya ce قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بن المغيرة عن ثابت قال كان أناس كان كان أنس.
أنس إذا دعا لأخيه يقول جعل الله عليه صلاة قوم أبرار ليسوا بظ- ليسوا بظلمة ولا فجار ويقومون الليل ويصومون النهار
yace hadathana Musa bin Isma'il qala hadathana Sulaiman bin Mugira an Sabit Sabit bin Aslam al-Bunani dalibi ne a majin Anas ne dan Malik Anas wanda ya zauna shekara tara yana wa Annabi sallallahu alaihi wasallama hidima Anas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'a da biwa kowane sahabi ba ko ya Annabi mai addu'a yace Allahumma Allah ka yawaita arzikin shi Allah ka yawaita Allah ka bashi dukiya Allah ka bashi kwanakai Allah ka bashi ɗaya Allah ka sanya shi aljanna shine a- ake cewa ba sahabin da ya samu addu'a da Anas ya samu kuma Anas yana raye yake cewa duk addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mun dukkan na gani sai ɗaya ce ban gani ba wace shi ne kai ce ba gani ba tun da ana sai da ya zamna ana tambaye ɗiyar shi aisha kan shi kakan mine ne latije ce a mai lissi a kame lissi waje 100 da wani abu eh 100 da da shidda kuma ana sai zamna duk wani gona da wani mai bai sama ma nashi dukiya kuma ga yana duk sahabban nan suka kare suka bar shi ya kai kowa ya binne sai da ya kai har zamanin hajjaji bin yusuf sakabi sai da kai har zamanin duka wannan halifofin guda hudu suka kare abubakar ya tafi anis yana nan umar ya tafi anis yana nan usman ya tafi anis yana nan aliyu ya tafi anis yana nan da jallawa ne ma'awiya ya tafi anis yana nan yazid ya tafi anis yana nan marwan bin hakan ya tafi anis yana nan abdulmalik bin marwan ya tafi anis yana nan sai zamanin walid bin abdulmalik har hajjaji bin yusuf da suka yi zamani da abdulmalik da walid a zamanin ma'anis yana busra gane da yi shekara wajen 101 kenan bayan hijira ma sai da yi hijira hijira tana da shekara gomiya tara da biyu a nisaba duniya gomiya tara da biyu da hijira Ha, to kagari kenan allah ka bashi shekaru yanin duka yadda ce wannan zamanin kuma duka a cikin musulunci a cikin taimaka kuma dukiya bai sani ba ɗaya ta taɓa kunne duka adda a yi ganta a zahiri ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to to shi wannan anis ke kenan sabitul bunani irin ɗalibi ne wanda yake bayan shi da wanda mafi yawan hadisin anis sai ga ana cewa an sabitul bunani daga sabit ana ce mai sabit bin aslam al bunani sai ya ce kana anus iza da ali ahihi anus ya kasance idan zai addu'a ga wani dan uwan shi ya kula yana cewa dan mutane suna tasawa su isko anus daga guri guri su zo su ce sahabban manzon Allah mun zo kamun addu'a kamar yadda zamu ga ruwa ta can gaba ga inda wa'an suke zawa su isko shafu sura ya musu addu'a dan mun ci ai nema amma addu'a ba wani abu ne ba tawassuli ne ga mutumin kirki kana ga arama yake ci arama kama mu da addu'a ko ka iske arama arama muna bare addu'a ana tawassuli ga mutane kirki sai addu'a ba wani abu wanda kai kamar ya kika ko wani mutumin kirki ne ko wani mai yawan alkhairi ne kana tawassuli da wannan kenan shi ne ce kana anis anis ya kasance iza da ali ahihi idan zai addu'a ga wani dan uwan shi musulmi ya kure yana cewa ja'alallahu alaihi Allah ya sanya akan shi salatan qaumul abrar wannan addu'a ce ta mutanen kirki kalmatu salatu wannan tana zawa akan addu'a salat tana zawa bi ma'ana addu'a ka aya وصل عليه إن صلاتك ka aya wa salli alaihim إن صلاتك inna salatika kana سكن له to to to in to wasalli alaihi kenan da yace wasalli alaihi kai sallah a gare su ne ke ko kai addu'a a gare su kai addu'a a gare su kenan kalmai as-salatu lugatan daman addu'a kenan kalmai as-salatu tana zawa akan addu'a wani guri can alkurani ma da yace wasalli alaihi kai sallah a gare su ya ne kai addu'a ne kenan nan da yace ya anis iza da ali ahihi ya kulu in dai zai addu'a da dan uwan shi musulmi yana cewa ja'alallahu alaihi Allah ya sanya a gare ka wannan addu'a wan alaihi salatu Allah ya sanya a gare ka addu'a ce ba ka ce ba Allah ya sanya a gare ka sallah ce a Allah ya sanya a gare shi addu'a ce ta mutanen kirki kenan sai in yawa addu'a sai ce Allah sanya wannan addu'a da ne akan ka addu'a ce ta mutanen kirki laysu bi zulmatin walal fujar waɗanda ba su kasance ba azzalimai ko kuma fajirai yaqumuna al-layla wa yasumuna an-nahar waɗanda suke tashi da dare su yi sallah kuma suna azumi na yini yana arziki wannan addu'a yawa batun addu'a sai ce Allah ka sanya wannan addu'a addu'a mutanen kirki ce waɗanda ba su kasance ba azzalimai ko ba su kasance ba fajirai waɗanda suke tashi da darsi sallah kuma da yini su azumi to sai ci
قال حدثنا بن نمير قال حدثنا بن يمن يماني قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عمرو بن حريث يقول ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق
shi wannan ya ce hadasana ibn numair ko hadasana abul yaman kala hadasana isma'il bin abi khalid kala samaita amr bin quraysh shine sabu yace ya kule ce zahabat bi ummi yana ja yaro ne ce zahabat bi ummi ila nabi uwa ta ta dauke ni ta kai ni gurin annabi tace annabi awa yaro ata da aka kashi gurin annabi fa masaha ala ra'asi sai annabi ya shahi kaina wada ali ya mun addu'a bin riziki da arziki sahabbai mata da maza suna kaɗiyansu gudun annabi sinimi ya musu addu'a kamar yadda yawa a niskin nan shi wannan kaga yana yaro ne ko uwashi ta kawo shi da annabi ya mai addu'a kuma sai nema yadda alibin riziki allah ba shi arziki to sai ya tashi ya girma da ya tashi ya girma sai ya zama to kasuwa bai haɗuwa duk inda ya je riba ke ci daga cikin samarin sahabai wanda suka san ayi wannan addu'a abdullahi wanda ibn umar ya sani ibn umar ya sani wannan ma dan zubair abdullahi bin zubair ma ya san wannan addu'ai tunda su lokacin da suna samari samari sun yi shi an kashi an mai addu'a da ya tashi yana kasuwanci shi duk inda suka gabu kasuwa sai su bi shi ce mi sosai dai eh ibn umar daga ya gan shi zai je kasuwa sai ya bi shi ce mi sosai dai mu gama kayan eh kakai kai mu gama ayi tare kamar kasance wannan addu'a ta bi shi ba bai sani biyu haduwa ko kasuwa ji annabi ya mai addu'a ko kasuwa kai kaya zai sai da kawai na shi sai da sai ibn umar da abdullahi bin zubair suke baki mai da suna sabari su ma daga ya bi kasuwa ya saro sai saro abin da ya saro sai mu gama a yi sosai ko ga jari ga jari kai ka ka a sosai dalilin wannan addu'a ke tabo wannan sahabin har girman shi kamar yadda aka wa anas da shi sai ya ce قال حدثنا موسى قال حدثنا عمرو بن عبد الله الرومي قال أخبرني أبي أن أنس بن مالك قال قيل له إن إخوانك أتوك من البصرة وهو يومئذ بالزاوية لتدعو الله لتدعو الله له قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاستزاد فاستزاده فقال مثلها فقال إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة ita wannan ruwaya ta anis ita ma kamar su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai can ba muka ce anis ya jima a duniya ko ya kasance sahabbai tabi'ai sukan tashi su iske shi duk inda yake su ce anis muna nema amma addu'a kenan nan shine shi ma yace hadisna Musa qala hadisna Umar bin Abdullah Rumi qala habirna abi yace baban shi bashi labari shi wannan yace an Anas bin Malik qala qila lahu daga Anas dan Malik qila lahu aka ce mai wata ran Anas yana busira sai aka ce mai inda ihwanika atauka ɗan uwanka sun zo maka min busira daga busira shi yana Madina ne Anas a ƙarshen rayuwar shi yayi ta yawo yace ce yace ta to wata ran yana Madina a Madina ma yana wani guri inda ake ce mai zawiya zawiya kuma wani guri ne wadun ne bainal madina kamar mil biyu daga madina gurin yake a nan yayi wani gidan shi babba a nan yake to yana nan ne sai aka zo aka ce mai inna ihwanika yan uwanka a tauka sun zo muka daga ina min busira daga busira wa huwa yawma izin bi zawiya a wannan ranar anis yana wani guri wanda ake ce mai zawiya zawiya suna wani guri ne wadun ne jabalun ne fil madina wani kwari ne a kusan madina tsakanin shi da madina mil biyu anis yana wannan guri ya gina gidan shi sai aka zo aka ce mai yan uwanka daga ina daga busira lita da uwan lahulahun domin ka musu addu'a su yi tawassali da addu'a ka suka zo da suka zo a kasu gurin anis kala sai anis ya ce allahumma ɗaga firlana allah kan mu gafara warhamna allah ka ji kanmu wa atina fi duniya hasana allah ka bamu a cikin duniyar nan kyaukyawa wa bil akhirati hasana a lahira allah ka bamu kyaukyawa wa qina allah ka nesantar da mu daga azabar wuta ke ne musu wannan addu'a da ya musu wannan addu'a sai suka gaba ta ishe su ba suna gaban sahabi ko sai suka ce fas ta zuwa duhu sai suka ce a ƙara mu wata bata isa ba fasta fasta za duhu sai suka nemi ya ƙara musu ziyada kenan fasta za duhu sai suka ce a ƙara a ƙara mana faƙala misilha sai sake maimaita da raba na atina fi duniya hasana ke sai ya ce musu in utitum haza in ha aka ba ku wannan abin da na, da na roƙa muku faqad utitum khairu faqad utitum khairu duniya wal akhirah ai an ba ku alkhairin duniya da na lahira tun da ai duk addu'a in ka ce rabbana allahumma gafir lana ka nemi mi gafara warhamna ka ji kanmu ka nemi mi wa atina fid dunya hasana ka ba mu anan duniya mai kyaukyawa kenan duk wani arziki ba ka tambaye shi ba lahiya arziki kudi mota komai ka tambaye hasana wa fil akhirati hasana hasana kin lahira mai ce to ka tambaya wakin na azabun nar ka ne ne santar da mu daga azaba wuta da me ake gudu to su yi daure suka ce a ƙara mana sai ya ƙara irin da ne ya ce ta hukuta wanda muke na kuma ita wani kenan mai karantar da wannan ruwai tana karantar da mu wannan adda ta alhama ga fillana warhamna ba adda ji ko kuma tana ne karantar da mu wannan adda in aka ce kawai zaka yi adda ka yi adda da sunan gaba daya ka kuma ka sa kanka ai dai suka nema ya musu adda bai ce ba allahumma egafir home warham home sai ya ce amma da egafir bai ce ba Allah ka musu gafara su wanda suka tambaya sai ya ce Allah ka mu kenan tawadu'un sahabbai in zai adda sai sai ka mu mai sahasu kenan daga adda in zai ta jama'a musa kanmu gaba ɗaya har kai mai adda kuma kana ganewa daga wannan babban abu da tawassuli da ake a iske mutum sahabbai a nemi adda a yanzu muka ce wannan wanda ke ga alamai ya yi ka mutumin kirki a tawaka iya tawassuli da neman adda shi Allah ya biya bukatun ka ko wani abubuwa ana wannan to ina ga daga nan sai a sa alama sai mu sa daga ruwaya ta 633 idan Allah ya kai mu satin gaba sai mu tashi hadisi na 634 da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda aka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ba mu ikon yin karatu da zawa karatun da ladan karatun subhanakallahumma wa bihamdika wa shadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka